أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره مدار الأذن الحمد لله إن هذا متاشى بحر المحيط shafi na nawa saba'in? saba'in da biyu da bisullah ramani da mas'alatu a ga wata mas'ala ganiru fasilin sin imadan wasila li'amatan ɗibƙun li'urfin wasala قبل كمرمر لرفع منفصل مبتدا او كان هو وبعد سل معرفه او مقات ما او ما ابقت رانا ال ال ال با ان بني وليس حرفا في مصحح بكل ياتي بلفظ غيبة عن هارري لدى ابن مالك وآفش دري من بين ذي هال وهال ويفي بين منكرين كالمؤرف أو ملقا بعد لا أرى الرؤي وقول فئل قد أتى مرارئ أينه بعد ظاهر منصوب يليه آه منصوب على الوجوب وبعد لا من وبعد لام الفرق مطلقا ولا محل في الأصيح ما جاء أولا واعتمد الفصل والابتداء مع بدل ما قبل رفع جاء وزله التوكيد بعد مرمري كأنت أنت القائم الهادي السري ما بعد رفع قول نسب هزلا بدءا بلا لام وأقس بدلا ما بين منصوبين يتلو مرمرا فالفصل والتاكيد فيه قرره ما بعد مفعول مفعول ظننت إن وقع ما بعد غير ابتداء ما بعد غير ابتداءه مني كقبل فالجر كقبل كقبل كقبل فالجزاء لسيبويه لغيره الفصل أجز لديه وبعد إلا وأن الكساء جواز فصل وأن الفراء وعن الفراء عن إنما ولا لنفي ثم ما قول الذي حلا أن أل وبعد ما رجح في ليس وعن تميم يرفع مبتدا على التأميم وساو وجوب رفع ما أدف بالواو ما تكرار مرمر, مرمر ردن لكن ولا ورفع ما أوفيه ni wa raf'u ma'dufaini ittafaqa lil ba'ri nasbu zaini nasbuhuma in lam yukarrar murmaru yajuzu bi ittifaqihim wa yunkaru uquhum bain murmaraini wa hakaza tawassudu al habaraini aw zanna walladhi yali aw kana la baina ma'mulaihi badu bana yunzaru fi tawsidihi fi qala في قال محل متلو له أو تالي يفيد أن ما تلاه خبر لا تابع والاهتساس يذكر تو آه anan a wannan matsalar ana bayani ne akan ramirin da ake kira ramirul fasali an yi bayani a baya akan ramirul sha'ani to a nan ko za a yi magana a kan wanda ake kira ramirul fasali shi ramirul fasali yana da sunaye bayan ainihin sunan nan nasa da aka faɗa wato shi ramirul fasali ɗib'ul urfin yana dacewa da ma'arfa wasala da ya sadu da shi yana dacewa shi ramiru ɗin mubtada ne ɗib'u ɗin nan wato a shi ne labarin mubtada sim imada ana kiransa imadu su mutanen basra malaman nawun basra su suke kiransa ramirul fasali saboda ne saboda yana raba tsakanin labari da na'ati ko abin da ya kama da na'ati shi yasa suke kiransa lamirul fasali wato lamiri wanda yake mai rabawa amma kan kira shi imadu wajen kufawa mutanen kufa su suna ce masa imadu wato saboda me don ana dogara da shi akan a gano abin da ya zo daga baya labari ne ba na ati ba ana dogara da shi don a gano haka wasila ana kiransa kuma sila ana kiransa sila a wajen wasu du'amatan ana kiransa di'ama wato kamar mai zaman kansa saboda yadda za a faɗa nan gaba mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba shi da mahalli na li'irabi shi yasa bai bi li'irabin abin da yake ya gabace shi ba bai fi kuma li'irabin abin da yake ya zo bayansa ba wato shi dai lamirin fasali ɗaya bukun yana zuwa yana mai dacewa li'urfin ga magana kalma wasala da sa da shi sai ya dace wajen ifradi ko tasniya ko jam'i ko taskiri ko tanis ko hidaba ko gaiba wasala ƙab da ya sadu da shi kafin nan kafin a faɗe shi kamar marin raf'in munfasir kamar lamiri na rafa'a wanda yake munfasili mubtada shi abin da lamirin fasli yake saduwa da shi yakan zamo mubtada yakan zamo mubtada wato akwai saɓani tsakanin malamai akan shi lamiri na fasulu suna ne ko harafi wasu ma suka ce gaba ɗaya shi harafi ne amma abinda halilu yake kansa da sibawai da jama'a da yawa daga malamai cewa a'a suna ne amma wasu suka tafi zuwa harafi ne maganar da ibn usur ya inganta kenan kamar lamiri na rafa munfasil wanda yake ya rabu wato shi lamiri na fasilo ana kawo shi lamirin rafa wanda yake munfasili ba mutasili ba mubtada yana saduwa da mubtada abinda asalinsa mubtada ne au kanahu ko ko a'a mubtada ne amma aka shiga masa da nafihi ina misali kama a ƙur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kana haza huwa al-haqqa min ya huwa al-haqqa to huwa din lamiri ne na fasalu shi yasa kaga ya zo bayan abinda da mubtada ne shine me haza haza din mubtada ne da amma yanzu aka sa masa kana sai ya koma sunan kana ko kuma wa nasarnahum fakanu humul galibina dawa wannan mubtada ne amma yanzu an sa masa kana ya koma sunan kana ko a falan ma ta wafaita ne kunta an tarraƙi ba to ta nan da lamir rufus ya zo bayan ta da mubtada ne amma yanzu ya zamo kana ya zo ba a matsayin sunan kana ko kuma inna haza lahuwal qasasu to haza din da mubtada ne amma yanzu ya zama sunan inna lamirin fasl ya zo bayan sa shine huwa ko tajidu inda lahi huwa hayran hu din na tajiduhu da mubtada ne amma yanzu sai ya koma mafulin tajidu na farko sai aka kawo lamirin fasalu bayan sa shine huwa huwa wa ba'du sil ma'rifatan ba lamirin fasulu dole abin da zai zo ma'arfa ne ko da ya zama ma'arifa kamar misalan nan duk da aka faɗa au ma a bakati rana al ko abin da ya ƙi ya karɓi al wato wato abin da yake bayan da za a yi ya karɓi al ina misali kamar na tajido inda layi huwa hairan kaga hairu ba a sa masa al ba a sa wa hairu al duk ƙur'ani ba inda za ka ga khairu ya zo da al baya zuwa alkhairu sai dai khairu to to sai dai in ya zamo ba ana nufin af'alu tafrili ba kamar na misali na suratu ali imran inda ubangiji yake cewa biya dika alhairu to wannan alhairu din ba wai af'alu tafrili bane amma duk inda hairu ya zo da ma'ana af'alu tafrili to ba a sa masa al ba a sa masa al sai ba zuwa da al in ka ga zo da al to ba wai af'alu tafrili bane ana nufin abin da yake alheri amma ya zo ba al to shine af'alu tafrili abin da yake yafi abin da yake yafi to shine aw ma ba intirana al al ne ba an ba walaysa harfan shi lamirul fasl ba harafi bane fi bisahahi a cikin zancen da yafi inganci bikul a duka a kowane hali ya ci bilabzi gaibati kaɗan shi lamirul fasulu yakan zo da lafazin gaiba an hariri alhali ana magana da wanda yake nan yakan zo da lafazin gaiba alhali ana magana ga wanda yake nan sai a kaɗan to yakan zo a irin wannan tsarin ladabni malikin wurin ibnu malik ibnu malik ya tafi akan haka sai zamo kenan a kawo shi lamiri na gaiba kama faɗin mawaƙi wa ka'in bil abadihi min sadiqi ya rani in usibtu huwal musaba huwa ɗin lamiri ne na fasalu wanda yake ya shiga tsakanin maf'uli na farko na yarani da maf'uli na biyu shine almusaba wa afash ko wajen malam afashu duri akan ga zuwan nasa shi lamiri na fasalu min baini zai halin wa halin tsakanin sahibul hali da kuma halin ya zamo ya zo tsakanin sahibul hali da kuma halin kamar kira'ar wanda suka karanta ha'ula ibanatiya hunna adhara lakum adhara ba adharu lakum ba mu kira'ar mu hunna adharu lakum wanda a nan adharu labari ne labari ne amma kira wanda suka karanta ha'ula ibanati a hunna adhara lakum to adhara din hali ne aka sa lamiri na fasulu tsakaninsa tsakanin halin da sahibul hali shine banatiya kamar ya ce waɗannan ‘ya'yana ne alhali su dinnan su fi tsarkaka gare ku wanda wannan kira'ar an ce ta salul basiri ce da zaidun aliyu da isa umara da sa'idun jubair to ka iya cewa haza zaidun huwa khairan minka shi ma khairan din hali ne daga zaidu aka sa lamirul fasili tsakanin sahibul hali shine zaidun da halin shine khairan din haza zaidun khairan min huwa khairan minka wayafi kaɗan a lamiri da fasili yakan zo bayyana munakkarai tsakanin sunaye da suke nikira kal mu'arrafi kamar ma'arfa kamar akan wannan suka fassara ira'ar an ta kuna ummatun hiya arba min ummati to wannan ummatun din nikira ne aka kawo da lirin faslu bayan ta shine hiya banda a gaban lamirin faslin ma aka sake kawo wata nikira ita ce arba arba aw mutlaqan ba a dasmila ay rawi wasu ma daga malaman kufa suka ce ai ala kulli halin koda nikira ba wadda take kamar ma'arfa bace tayu hali ya shiga tsakanin nikirorin guda biyu wanda yake ya yi kama da ma'arfa shine wanda bayan da za a alta shiga kamar ma a zunnu a hadan huwa hairan minka ko hasibtu zaidan hasibtu hairan min zaidin huwa hairan minka to wannan nikira ce wadda take kaman ma'arifa tunda an ba ta shigan mata to wanda yake ko bisa idlaqin shine kamar kira'ar an taquna ummatun hiya arba min ummati yanda su malaman kufa suka fassara ba da bismillah ayrar ru'i an ga zuwan lamirin fasil bayan sunan la kuma wajen wasu daga malamai wato ya zo bayan a sunalla wasu daga malamai suka ce haka ɗin yakan afku kamar larajula huwa mun ɗalikun larajula mun ɗalikun ne asali to sai aka sa lamirul fasalo aka ce larajula huwa mun ɗalikun wannan ba dukkan malamai ba ne suka ce haka ɗin na iya yiwuwa wasu ne daga malamai wa ƙaula fi'ilin murari'in hakanan ramirul fasl yakan zo kafin fi'ili murari a qad'ata qad'ata ramirul fasl ya zo kaula fi'ilin murari kafin fi'ili murari kamar inna zaidan huwa yaqumu inna zaidan huwa yaqumu to a ayyinu ba da zahirin mansubi ka ayyana cewa lamirin fasli ne a guri biyu sura ta farko dai bayan suna wanda yake zahiri wanda aka yi masa nasba yalihi mansubu ya zama gabansa ma kuma suna ne mansubi kamar zanantu zaidan huwal ka'ima to anan huwa din dole a ɗauka akan cewa lamiri ne na faslu saboda ya zo bayan mansubi wanda kuma daga gaban ma mansubi ne zanantu zaidan huwal ka'ima to dole a danan cewa huwa lamirin faslu ne alal wujubi dole dole dan ba za ta yi ya zamo mubtada ba dan da mubtada ne abin da ya zo gabansa sai ya zamo marfu'i haka nan kuma ba zai zamo badali ba ba zai zamo badali ba dan da badali ne sai a ce zanantu zai da iyahu wa ba da lamul farki waje na biyu da dole a ce lamirin fasl ne shine bayan lamul farki mutlaqan a kowane hali lami wadda take rabewa tsakanin in wadda take nafiya da in muhaffafa kamar inda kace in zanantu zaidan lahuwal farila in zanantu zaidan lahuwal farila to nan dole huwa din a ce lamiri ne na fasulu dole a ce lamiri ne na fasulu mutlaka daidai inda yake ya bi mansubi ko ma inda bai bi mansubi ba kamar in kana zaidun lahuwal fari in kana zaidun lahuwal farila lahuwal farila to dole huwa din anan da a ce lamiri ne na fasalu in kana zaidun lahuwal farila anan a talikin da ya sa alif gaban zaidu kuskure ne ba alifin in kana zaidun lahuwal farila wala mahalla fil asahi shi lamirul fasl bai da mahalli al-irabi lamirul fasl bai da mahalli al-irabi na ja awwala shi lamirul fasl baya zuwa a farko tanan yana cikin wuraren da yake ya bambanta da lamirul sha'ani kaga lamirul sha'ani yakan zo a farko wannan shi ne abin da mafi yawan malamai suke kai amma farra'u ɗaya daga cikin gaggan malaman na hau na kofa ya ce a lamirul fasl ya iya zuwa da farko kafin mutadar labari ya ce ai kama a ƙur'ani inda allah subhanahu wa ta'ala ce wa muharramun alaikum mu ikhrajuhum wa huwa din wai lamirul fasl ne amma duk sauran malamai sun tafi akan cewa huwa din anan lamirul sha'ani ne ba huwa lamarin da sha'anin muharramun alaikum mu ihraju ku ce za ku fidda su daga gidajensu abin haramtawa ne a gare ku ma ja'a lamiri wanda yake ya zo qabla raf'in kafin marfu'i ita malal fasla ta yi a ce lamiri ne na fasalu bai da mahalli kenan al-irabi wal ibtida'a ko kuma ya zama mubtada ne ma badalin ko ya zama badali ina misali inda kace zaidun huwa al-qa'im to huwa din ta ya zama nabiyul fasl ya zama bai da mahalli al-irabi ta kuma ya zama zaidun mubtada ne na farko huwa mubtada na biyu al-qa'im labarin mubtada na biyu mubtada na biyu da labarin sa shine labarin mubtada na farko ko kuma ya zama zaidun mubtada ne a huwa badali daga gare shi wannan an ce badali ne shi ma yana da mahalli al'irabi kenan wazin lahutau ke da ka ƙara cewa yana ihtimalin take da ba da murmari in ya zo ba lamiri ka anta antal ƙa'imul hadis sare kamar yadda ka ce anta antal ƙa'im to yanzu anta ɗin nan na biyu ta yi zamo lamirin fasul ne ta iya zamo mubtada ne ta iya zamo badali ne ta iya zamo take ne shine yana ihtimalin abu hudu wanda a cikin uku daga wannan ihtimalin yana da mahalli al-irabi amma a daya bai da mahalli al-irabi shine in an ce lamirul fasl ne ma ba'ada rafi'in wanda yake ya zo bayan marfu'i bayan sunan da yake ba a marfu'i ne kabla nasrin ya zamo gabansa kuma nasba ne huzila bada to a sannan bayan da za a ce wannan mubtada ne bayan da za a ce mubtada ne bila lami matuƙa dai ba a sa masa lami ba dole a ce ko dai na fasul ne ko a ce takidi ko badali amma ba za ta yi a ce mubtada ba ne kamar kana zaidun huwal ka'ima ko kunta antal ka'ima to nan dole an kana zaidun huwal qa'im huwa din huwal qa'ima dole a ce huwa din ko dai lamirul fasl ne ko takidi ko badali amma ba dama a ce mubtada ne tunda an ce mubtada ne da dole a ce qa'im nan ko ba cewa akai qa'imu ba cewa akai qa'ima wa aqsum badala abinda kuma yake ya zo bayan nasba ya zamo gabansa rafa'a ne to ba da za a iya zama badali kamar inna zaidan lahuwan ƙa'imu to ba dama huwa dinnan ya zama badali daga zaidan ko inna zaidan huwan ƙa'imu tunda zaidan mansubi ne huwa kolaniri ne na rafa'a kaga ba da za a yi ya zama marfu'u ya zo badali daga mansubi ma bai na mansubai ne lamirin da yake ya zo ku tsakanin sunaye biyu da aka yi wa nasuba ko nasu nasuba mansubi ne ya tulo murmara da ya bi ya zamo ya zo bayan lamiri falfasul wa taki rufe korira to irin wannan tayi ya zamo na takidi ne tayi kuma ya zamo na fasul ne kamar zanen tuka antal ka'ima to anta din tayi ya zamo lamirul fasul ne ta kuma ya zamo takidi ne na kaɗin amma ba na za a ce mubtada ne haka nan ba na za a ce badali ne ba na za a ce mubtada ne saboda ka'ima an faɗa da nasba inda ko mubtada ne dole a ce ka'imu haka nan ba za ta iya zama badali ba saboda ka ɗin mansubi ne shi ko anta a mahallin rafa'a yake illa iyaka zai iya zama wata ke dai saboda an ce duk wani lamiri wanda yake mutasili in za ka yi takidinsa za ka yi takidi ne da lamiri na rafa wanda yake munfasili ko za ka ce marartu bika anta ko marartu bika anta ra'aituka anta kamar yadda za ka ce ji'ita anta ji'ita anta to na ba da maf'uli zanantu abinda yake ya zo bayan maf'uli na zanantu in waƙa idan zama ya zo ma ba da garin ibtida'ihi min bayan abin da wani ne daban to a ce mubtada ne ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba wannan ba dama a ce mubtada ne sai dai a ce lamirin fasulu ne kamar zanantu zaidan huwal ka'ima to huwa dinnan ba da za a ce mubtada ne tunda an ce mutum ne dole ƙa'im ya koma da marfu'i ko zanantuka an talƙa'ima nan sai dai a ce takidi ne ko kuma a ce wato lamirul fasli ne ko a ce takidi ne ka kaula faljaza lisiba waihe kamar wanda yake ya zo bayan farjaza a kafin farjaza'i siba waihe yake shi ma wannan ba dama a ce mubtada ne kamar amma zaidun huwa faqa'imu to a wannan a wajen siba wahi huwa dinnan ba dama ya zamo mubtada ne ligairihil fasl ga waninsa yace dole a ce a wato a fasl a jizla dahi waninsa shine mubarridu yace tayo ya zamo lamirul fasl ne tayo ya zamo mubtada ne amma shi siba wahi yace bayan da za a ce a mubtada ne wa ba da illa aka nan wanda yake ya zo bayan illa kamar mata na zaidun illa huwal karima illa huwal karima to shi ma wannan huwa din ba a ce mubtada bane tunda an ce mubtada ne karimu dole a yi masa rafa wa anil kisa'i jawazu fasalin amma an karbo daga kisa'i cewa ya yi a ce lamiri ne na fasulu wa anil farra'i malam farra'u ya ce an inna ma idan ya zamo bayan inna ma ne to ya yi kamar a kana zaidun inna ma huwa saliha wala ko bayan la linafi wadda take ta nafaye kamar kana abdullahi la huwal qa'im to anan si wa'annan malaman guda biyu da shi farra'u a da kuma kisa'i suka ce bayan da za a yi a ce lamiri ne na fasalo su ma ƙablar da zai hala an al hakanan kuma wanda yake ya zo ba kafin abin da ba a sa masa alba to shi ma suka ce bayan da za a ce lamiri ne na fasalu wa ba da ma ko kuma ya zo bayan ma guri na hudu kenan to ba dama a ce lamirin fasalu ne wajen wa'annan amma wasu malaman suka ce a'a akwai yiwuwar a ce lamirin fasalu ne kamar ma zaidun huwa ɗa'im to a wajen fara'u ya ce bayan da za a ce huwa ɗinnan ya zamo na fasulu ne rajjaha fi laisa rajjaha ba rajjihi ba ne rajjaha fi laisa fara'u ya rinjaye da zamo wasa lamirin fasal inda yake ya zo bayan laisa kamar laisa zaidun huwal ka'im to ya ce a ce laisa zaidun huwal ka'im ƙa'ima ya fi rinjaye fiye da a ce laisa zaidun huwal ƙa'imu wannan kenan wa an ne larabawan banu tamim gaba ɗaya su sun tafi akan cewa yurfa'u mubtada lamirin fasalu akwai dama a masa li'irabi akan cewa mubtada ne alat ta'amini a ko'ina ma ya zo a ko'ina ma ya zo suka ce tayo ya zamo mubtada ne abinda yake gabansa a wato labarinsa ya zama labarin to wato sun kawo shahidi akan wannan da cewa akwai ƙira'a in tare ne ana aƙallu ba aƙalla ba akwai ƙira'a ta jiduhu inda layi huwa hairun ba hairan ba suka ce yana daga shahidi akan wannan faɗin mawaƙi a tafke alalaila wa anta tarakta ha wa kunta alaiha bil mala anta aqdaru yace bil mala anta aqdaru kaga ya zama kenan bai ce kunta alaiha bil mala anta aqdara balle a ce aqdara din labarin kana bane ya zama dole a ce anta din mubtada ne kenan to ko mu tashi wasahu wujuba rat'ima udis tara ta taho ko da an ce kafin sallah za a ringa tashi lalle kamar tara saura kwata to kuma yanzu wakaci ya ƙara sauyawa insha Allah ta'ala ba abin da yake akwai dai ba za a haura tara ba yawwa za a iya kaiwa tara tunda wakacin ya sauya ishar ko da dai ta dan fara komawa baya amma tana kamar sama ko tana sai bayan da goma take yi ko a wajen malaman hisabi yawwa su suka ce a iya cewa ba kana zaidun illa huwal qa'im a shi wanda suka saba wa kisai amma shi kisai ya ce huwa a nan bayan da za a yi zama lamirin fasulu sai dai shi yasa dole a wajensa a ce ma kana zaidun illa huwal qa'imu illa huwal qa'im dan ba na fasulu bane balle a ce qa'im din shine labarin kana shi a wajensa huwal qa'im din shine labarin kana gaba daya jumla ce a matsayin labarin kana to alhamdulillah in karanta fatiha ɗaya salatu fatiha uku da abin da yake damun musulmi a ko'ina allah ya yi musu allah ya ba mu ruwa allah ya inganta nomanmu allah sai kuma da albarka a cikin dukkan lamuranmu